والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم سدد كلامي وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من جهتي إنما الأعمال بالنيات إنما بكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينسوها فهجرته إلى ما هاجر إليه yau 22 ga watan shawwal hijira tana da 442 wanda ya dace da alhamis uku ga watan shida miladiya tana da 2021 za mu ci gaba da darasin fikin malikiya a wannan littafi na mustasar khalil muna cikin babul yamin ko? وخصصت نية الحادث نية mai rantsuwa yana keɓe gamewa da lafazin rantsuwa ya yi misali idan mutum ya yi rantsuwa wannan rantsuwan nashi ya game abubuwa na wannan ainihin lafazin gaba ɗaya to amma shi niyan shi ya yi niyan keɓe wani ɓangare ne na wannan abin da yake am ɗin to wannan niyyar tashi za ta keɓance lafazin da ya gane abubuwan gaba ɗaya wato shine taksisul am kenan ainihin rantsuwan nashi ya yi amfani da kalma wanda ya zamo am to amma a niyyarsa kuma yana nufin ainihin wani keɓantacce ne ba am ɗin gaba ɗaya ba to wannan niyyar za ta taƙaita rantsuwan akan wannan abin da yake niyyar ba zai ainihin game abubuwan gaba ɗaya ba za mu ji misalin shagaba sannan wa ƙayyadat har yanzu dai niyya ɗin tana ƙayyade abin da yake a wawaice ma'ana tana taƙridul mutlaq ainihin labazin nashi ya yi itilaki a rantsuwan to amma niyyarsa ɗin yana nufin ya ƙayyade abu kaza ne a rantsuwan to wannan niyyar tana ƙayyade wannan ainihin lafazin da ya zo mutlakan ɗin za mu ji shi duk a gaba amma da sharaɗi fa na cewa inna fat wasawat inna fat idan niyyar ta kore am ɗin ko ta kore itilaki ɗin da ya faɗi niyyar yana yin rantsuwa da ya karya rantsuwa ce shi kenan kafara ya kama ka ya ce a'a kalmar da na faɗa ni abin da nake niyya kaza sai ya faɗi taksis ko ya faɗi taƙid to wannan ainihin niyyar sai ya zamo haƙiƙa in za mu yi amfani da niyyar tashi ta kore wannan am ɗin ko kuma ta ƙayyade wannan ainihin mutlaƙin ta kore wannan itilaƙin ɗaya kenan sannan kuma wasawat da aka duba ma'anar lafazin da ma'anar niyyar da yake nufi ɗin sun daidaici juna ba wanda ya rinjayi wani to yanzu a nan niyyarsa za a duba ba ainihin lafazin da yi ba kuma wannan inda aka samu ainihin korewa da daidaituwa ɗin nan fillahi wa gairiha cikin yaminun billahi wa yaminun bi ghairi llahi kamar yaminu talaqi ko yaminun bil itib bi talaqi aw bil itib shine billahi wa ghairi ha kat talaqi ka san rantsuwa din akwai yaminun billah mutumin da zai ce billahi ba zan yi abu kaza ba ko billahi sai na yi abu kaza wannan idan ya karya rantsuwan ana bin shi kafara ne kawai ko ya ce in nayi abu kaza alayyal yamin ko alayya kafaratun to in ya karya wannan rantsuwan kawai zai yi kafara ne ko kuma ya ce in na yi abu kaza na ɗaura wa kaina zan je maka da ƙafa kaga ya karya wannan ruwan zuwan zuwa maka da ƙafa ya kama shi ko ya ce zan yi sadaka da dukiyata kaga ya yi rantsuwa ne da sadaka sannan in ya ce in na yi abu kaza matata ta saku to kaga wannan yaminin bidalan kenan idan ya ce in na yi abu kaza bawa na waye ya bani ya intu kaga wannan yaminun bil itiqi ke yaminu talaq ko yaminul itiq to in dai har an samu wa'annan abubuwan guda biyu wajen inda niyyar shi ta yi taksisin am ko ta yi taƙidul mutlaq sai da muka duba sai muka ga niyyar nafar wasawat niyyar ta kore am ɗin ko ta kore itlaqin sannan kuma wasawat niyyar ta daidaitu da lafazin wajen ƙarfin fahimta na in ya faɗi abin shine yace to in dai an samu biyun nan ko a yaminin billahi ne ko a yaminin bigairi lahi ne wannan niyyar za ta mar amfani kamar mai yaminin bigairi haɗin shine yace kaɗa laƙin kamar yaminin bitalak kenan to inda ainihin za a samu na faɗi sawa ɗin shine yace ka kauniha ma'ahu fi la yatazawwaju hayataha kamar inda mutum ne da ya zo sai wa matarsa rantsuwa ya ce ba zai yi aure ba matuƙar tana raye ya ce mata hajiya eh ni na ga alaman kishi ne ba kya so ciki wallahi duniya ba abin da ba na so yin kishi ya ce kwantar da hankalinki billahi lazi matuƙar kina raye ba zan yi aure ba kaje ya tabbatar da ba zai kishi ba ko ana nan ana nan sai wani abu ya haɗa su da hajiya ya maka mata shika bayan hajiya ta fita kawai sai je auro yana yin aure su mala abakar suna ji suka ce shi kenan ka karya rantsuwa ka fara ya kama ta yake aliya ai ina nufin rayuwarta a karkashin aure na yanzu mu yi amfanin rayuwar ta ta aure na tana rayun to mu yi amfanin rayuwar to yanzu ka ga anan niyyarsa din ta kore ainihin itilakin rayuwar da yi da cewa ya ai matukar in tana raye tana rayen ai bai kayyade ba bai tafsirin ainihin suna tare da ita ba kaga yana cewa ina niyan ina niyan kauniha ma'i ko shine ka kauniha ma'ahu ina niyan in tana tare da ni kaga yayi tafsir to yanzu idan ka lura anan wannan ma'anar tashi nafat wasawat yadda idan ka gaya wa mutum zai gamsu da cewa ba zai yi aure ba iya rayuwanta na duniya haka in ka ce iya rayuwanta auren shi ma zai gamsu saboda me amfanin rayuwanta a duniya in ba ta karkashin aurensa kaga na fat wasawar ke to a irin wannan rantsuwan da yayi tafsisi da irin wannan da yayi tafsisi da irin wannan to zai bar amfani a yaminun billahi da yaminun bitalaki da yaminun bil'itiki misali ya ce wa matarsa kwanciyar da hankalinki dirran da na ƙara aure dirran da na ƙara aure matuƙar hajiya tana raye kin sauku ya gaya wa ɗaya matarsa ka gaya minu bitsala kenan ko kuma ya kira bai wasu wanke eh ba yanki kike nema ba eh to sai ki ta yin addu'a dirran da na ƙara aure hajiya tana raye kin yantu ka ga yayi minu ita ko to ana nan ana nan sai ya saki hajiya bayan ya saki hajiya sai ya yi aure yana yin aure baiwa ta zo tana ta guda me faru ta ce yanci wani na samu yace ma hukaciyar banza wani yanci ba kai ka ce hajiya tana raye sai ya ce yanzu hajiya tana ina ai ina nufin tana raye a aure na yanzu kuma ina hajiya take sai wannan baiwar ta je ta maka kotu ana zuwa alkali sai ya faɗi wannan alkali yana jin wannan sai ya ce baiwa ki haƙuri saboda niyyar sa din nafat wa sawat mun gane wannan a kowane rantsuwa ko yaminin billahi ne ko yaminin bitala ko yaminin bilitiki in dai niyyar ta zamo ta ainihin kore ko ta daidaita wannan niyyar za ta yi amfani mun gane wannan to ga inda kuma na fat amma bata ainihin daidaita ba ka an khalafat zahira lafzihi kamar inda niyyar tashi ta saba wa zahirin lafazin shi idan ka ji lafazin kana jin niyan zaka ga akwai bambanci tsakanin niyan da lafazin kaga a wancan in ka lura ai da lafazin da niyan gaba ɗaya ba bambanci kowanne hankali zai karba amma a nan sai aka samu bambanci tsakanin lafazin da kuma niyan kamar me ka samni ba'anin kamar inda mutum ya rantse fila akulu samnan ya rantse ya ce ba zai ci mai ba in aka ce samnu ai mai da ya fita a cikin dabba akwai man shanu akwai man ainihin akuya akwai man rago akwai man kaza akwai man kaza ko sai ya ce ba zai ci samru ba gaba daya kaga ya itlaqin samru gaba daya kawai sai aka same shi yana cin man shanu aka tambaye shi kai da kai rantsuwa sai ya ce ina nufin man tumaki kaga yanzu wannan samru lafazin shi ya saba wa niyan amma saboda yanzu duk larabawa in kaje kace samnu ba wanda zai kawo man tumaki a bangaren samnu ana cewa mai na jikin dabba man shanu za a ce ko man kaza ko man kaza amma ba za a kawo man awaki a ciki ba to yanzu a nan in ka lura lafazin shi ya saba da ainihin niyyar da yayi to shi a nan rantsuwan shi zai niyyarsa za ta mar amfani amma a cikin rantsuwan da ba na yanci ba ba kuma na shika ba in na yanci ne ko na shika ne za mu ci shi a gaba shine la akulu samnan au ko kuma la ukallimuhu ya rantse ya ce wallahi ba zan ƙara magana da wane ba la ukallimuhu kaga ba zan ƙara magana da shi ba alal itlaq ko to sai da ya zo ya yi magana da shi muka ce kai ba ka rantse ba za ka ƙara magana da wani ba ya ce ai ina nufin a watan ramadana yanzu kuma ramadana ya riga ya wuce haka yanzu in ka lura niyyarsa ta saba da lafazin shi duk mutumin da ya ji wane ba ya ce ba zai ƙara yin magana da wane ba sai yanzu kuma haka ba shi a watan ramadana yake nufi kaga lafazin shi ya saba da niyya waka taukili yana tashbihi ne na inda ainihin lafazi yake sabawa da niyya waka taukilihi kamar inda ya wakilta fila ya bi uhu cikin ba zai siyar masa wa misali sai ka ce ni ai yanzu na rantse ba zan siyar wa wani abu na kaza ba shikenan ana nan ana nan da ya ji wani yana neman motar sai ya sa wakili ya ce ka tafi da ita wurin wani yana bukata ka siyar masa shi kuma ya rantse ba zai siyar mar ba rantsuwan nan ta yi rantsuwa da Allah ne wanda zai kafara ko ko rantsuwa da shika ne ko rantsuwa da yanci ne kaga yanzu a nan tun da ya rantse ba zai siyar mar ba kuma ya bar wakilin shi je siyar mar kaga khalafa a khalafan lafzu niyyarsa ta saba da lafazin shi saboda lafazin kana ji ka fahimci kwata kwata baya sai ya siyar mar ne nan kuma gashi ya sa wakili ya ja siyar mar da haka zo ba ka ce za su yace to ai ba ni na siyar mar mubashir ba wakili na ne ya siyar mar mun gane wannan aw la yadribuhu ko ya rantse ba zai bar bulala ba ya ce a kwantar da hankalinka in dai wai kana nufin in da ke ka ne wallahi ta haka bar makarantar nan ko tak ba zan ce ma ba ana nan ana ne yaron da ya laifi ya ce na bon masta ko ina dudulin masta kawai da ya kira shi ya ce war bulala hamsin ko ya ta tafkan yaro sai kenan aka ce ka karya rantsuwa ya ce ai ina nufin da hannuna ne ba zan da ke to yanzu waye da ke shi in baka sa ba za a dake shi to amma niyyarsa din kaga niyyar ta saba wa lafazin mun gane wannan to wannan niyyar da ta saba wa lafazi amma kuma gashi nan niyya ce wanda daga ya faɗa za mu iya fahimta amma ya saba wa lafazi ko to wannan niyyar idan mutum ya yi taksisin am da ita ko ya taƙidul mutlaq da ita wannan taksis ko taƙidin zai mara amfani idan a abin da ya shafi kafara ne ko abin da ya shafi tafiya zuwa ibada ne ko abin da ya shafi sadaka da dukiya ne zai mara amfani ko kuma idan an zo fatawa ne wajen malami malami zai ba da fatawa zai mar amfani a duk abubuwa inda ba zai mar amfani ba illa limurafa'atin sai dai idan kawo karan shi aka yi wa bayyinatin kuma aka sa shaidu ga sunan suna ji ya rantse ba zai daki yaron ba ko ya rantse ba zai magana da wani ba au ikirarin ko kuma ba shaidu shi yayi ikirari yace tabbas na rantse ba zan dake shi ba ko na rantse ba zan yi magana da shi ba amma ni ga abin da nake nufi to yanzu ka shi karin da aka yi inda zai amfani fi talaki cikin shika hajiya ce wa rantsuwa ta matsi ya sake ta yace kwantar da hankalinki daren da kika ji an ce na zane wani kin saku ana nan ana nan kawai wani da ya laifi sai ya sa wani ya zane shi Hajiya ta zo ta ce shi kenan ta samu yanci yake ƙarya ne ai ba ni na dake shi ba sai ta maka shi kotu. Da aka je wajen alkali zai ce ai ranka daɗe da hannuna ne yace ba zan saki alkali yace zancen banza ne hajiya an sallame ki. Kaga fi dalakin kenan. Yawwa ko kuma yace hajiya duk da ba dai ba kya son wane bane eh to na daina mar magana. Duk da na mar magana kin saku. ana nan ana nan cikin ramadana suke haka yau kawai dan suna hira da wani ta hutu tana guda ta zaku ya ce me hajiya me yau na guda ta ce ai na zaku ya ce ai a ramadan nake nufi sai ta ce bata yadda ba ta kai kara to yanzu a nan tunda ta kai kara ga shedu ko kuma shi din yayi ikrari to yanzu a nan wannan niyyar ba za ta mar amfani ba fi tsalakin cikin shika da aka kai kara wa itikin hakanan wajen yanci da ya ce wa bawan shi dillan da na ɗaya daga cikin abubuwan nan ka'intu sannan sai ya zamo ya sa wakili ya yi sai bawan ya kai ƙara to yanzu a wajen alkali dole zai yanta wannan bawa a guri biyun nan fakat kaɗai a nan ne niyya ba za ta mara aiki ba idan ainihin lafazin shi ya saba wa ainihin niyya mun gane wannan kaga abin kenan akwai hawan hawa akwai inda ko da a rantsuwa da shika ko yanci din ne zai yi amfani ko da a gaban alkali din ne shine inda aka samu lafazin da niyyar sun daidaita kamar inda yace ina nufin rayuwanta a aure na kamar na baya wannan a aure din da shika din da sauran rantsarantsar zai aiki wannan kuma da muke karantawa inda lafazin ya saba wa ainihin niyyar wannan zai mar amfani tamam a wuri biyu ne kadai ba zai mara amfani ba wurin shika da yanci shi ma a gaban alkali amma gaban mufti aka zo mai bada fatawa sai ya ce ranka ya dade ni a karba kallawa ni ga abin da nake niyya alkali dole ba matar hakuri ya ce to shi fajiya ga niyyarsa saboda haka sai ki hakuri in ta yi hakuri ta risina ta je ta zauna shi kenan in ko ta maka shi kotu zo da za a aura kaga shi yasa ya ce illa limurafa'atin wannan muraba'a din din kula ba wai ana nufin in ta kai kara wajen malami ko ta sai in ta kai kotu sannan ta kai kotun ta sa shedu ko ya ikrari kuma abin da ake da'awan ya zamo akan rantsuwan shika ne ko rantsuwan yanci fakar kadai to anan anan niyyarsa ba za ta yi amfani ba amma wajen mufti ne har a wayannan biyu niyyarsa za ta yi amfani sauran a sauran abubuwan kuma ko a kotun ma zai yi amfani misali mutum ne ya ce duk da na yi magana da wane dukiyata gaba ɗaya na ba wa ‘yan unguwarmu sadaka. Ta, shi kuma alhajin na biliyoniya ne, ‘yan unguwa ashe sun sa ana ta addu'a kan Allah ya kaje marwa ne Allah ya ka, ana ta yi, ana ta yi, karab sai aka kama shi ya yi magana da wani. Shi kenan, shi kenan alhaji ka ya ce ina nufin a wata rana suka ce zancen banza ne aka kai shi kara. ana zuwa kotu da suka shigar da kara aka yi bayani sai alkali ya tambaye sai ce ina nufin a watan ramadana ne alkali zai ce yan unguwa ku yi hakuri ku je ku kara addu'a niyyarsa ta yi aiki saboda mai inda ba zai aiki ba fi talaƙin wa itiƙin fakat banda a nan guda biyun nan kaɗai ne ba zai aiki ba amma banda biyun nan a duk inda aka juya niyyarsa za ta yi aiki mun gane wannan
ba za ba shi rantsuwa ba ke eh ba zancen ba shi rantsuwa to me da za ba shi rantsuwa yawwa rantsuwa da wace nesa na zuci niyyar yanzu ai hukunci muke karantawa yanzu hukunci muke karanta in mutum ya zo ya ce ga abin da yake niyya to akwai inda alkali zai amfani da niyyar shi akwai inda ba zai amfani da niyyar shi ba shi muke karantawa saboda haka yanzu alkali bai kai wanda ce ka rantse ba ba ruwanka da rantsuwan shi kawai me aka ce a littafin idan a wajen yanci ne ko wajen shika niyya ba za ta yi amfani ba za ka tabbatar in ku abi ba abin nan bane a sauran gaba ɗaya niyyar sa za ta mar amfani dole alkali ka kore eh in ɗaya yake nufi ba in kwajiya ta ce shika nawa ya ce shika du ce dukkan shika gaba ɗaya shika yana aikata wannan abin shika uku ya tabbata ya danganta da niyyar shi a wannan shikan da ka san in ka je babu talak idan mutum ya saki matarsa wa muki dalaki gairin niyya yake cewa ko a cikin tufa wanda ya aukar da ainihin shika ba tare da niyya ba ma'anan ba tare da niyya ba lokacin da ya sake ta shi ma a zuciyar shi bai yi niyyan ɗaya ko biyu ko uku ba ya ce bi ɗalƙakin yufari zaujiya don mutumin da ya aukar da shika ba niyya to kawai da shika ɗaya zai rabu da matar hajiya na amna sake ki sai aka bana mai to yanzu malam usman da kace ka sake ta shika nawa sai ka ce to ni dai na ce na sake ta a zuciyarka lokacin shika nawa kake nufi kace wallahi ni ban yi niyan ko shika nawa ba kaga yanzu anan zai iya daukon ɗaya ne zai yi biyu ne zai yi uku ne amma malamai suka ce za a bar shi a shika ɗaya tun da lokacin da ka sake ta ba kai niyya ba to shi ma wannan ɗin a haka tun da lokacin da ya yi wannan rantsuwan bai yi niyya ba za mu bar ta a shika ɗaya ne amma ya yi niyan uku a uku zai tabbata mun gane a wustu hulifa ko kuma mutumin nan da ya zo rantsuwan nan bayan ya rantse daga baya sai ya yi taksisin am ɗin rantsuwan ko ya taƙidin mutlak a rantsuwan idan rantsar da shi aka yi mutlaƙan wannan niyya ba za ta mar aiki ba kwata-kwata fi wasiƙati yaƙin in dai rantsar da shi aka yi a cikin amintuwa da wani haƙƙi da ake bin shi misali sai an kawo ƙaran shi sai ya ce karka damu Allah ya kai mu ranar juma'a zan biya ka haƙƙinka sai kai ka ce baka yarda ba sai ya rantse sai ya ce rantsuwa kake so eh sai ya yi irin wannan rantsuwan da ya irin wannan rantsuwan ya yi ma rantsuwa da ya rantse din kai aniyar ka rantsuwan ya yi alal itlaq ne sai kuma bai biya haƙƙin ba da aka mai da magana sai ya ci shi ga niyyarsa sai ya taƙayyidi wannan rantsuwan ko kuma ya taksisi wannan rantsuwan ba zai bar amfani ba saboda kullun rantsuwa ala niyyatil malufi lahu ne ba ala niyyatil haliki ba duk lokacin da aka ce rantsuwa wani ne zai sa ka rantse to yanzu a zahirin abin da ka rantse din a niyan wanda ya sa ka rantsuwa a nan rantsuwa za ta yi aiki ba a niyyar ka ba mun gane la iradati maitatin to yanzu kaga a nan in je rantsar da shi aka yi sai yayi taksisi da niyya ko yayi taqidi da niyya wannan mutlaqan wannan kowane irin rantsuwa ne ko rantsuwan shika ne ko rantsuwan yanci ne ko rantsuwa da sadaka ne ko rantsuwa da tafiya zuwa ibada ne ko rantsuwa da zai sa kafara ne gaba ɗaya rantsuwa ya kama shi a cikin niyyar wanda ya rantsar da shi ba niyyar shi ne rantsuwa ba ba ruwanmu da niyyarsa wannan ko a fatawa ko a wajen alkali haka za a tabbata shi yasa yake mutlaka la iradati maitatin aw kadhibin fi daliqun aw hurratun aw haramun la ba za a karɓi niyyar mutum ba ko a fatawa ko a hukunci idan ya ce iradati mai tatin yana nufin matacciya mutum ne ya ce in bai yi abu kaza ba matarsa ta saku shi kenan aka saurara aka saurara har rana ta faɗi bai yi abin ba aka jajiya albishir kin dare kina neman shi kan yau Allah ya tabbatar bai bara a ce ga wani ga wani muna ji ya ce in bai yi abu kaza ba matarsa ta saku ke kuma ke ce matarsa kawai da aka zo za a kama shi da ikira ya ce kwarai na bada amma ai dudu mai fura da na aure ta cikin etis nake magana ba wannan hajiyar tawo ba a wai matarsa da tasar gazara sun to dama ina auren yake bayan ta mutu saboda haka wannan ko a fatawa ko a hukunci ba za a karbi niyyarsa ba saboda niyyar tasa ta yi nisa ya ce matarsa kuma yanzu yake cewa matarsa da ta rasu to wannan ba za a saurari eh au kadhibin ko kuma da ya ce wa matar shi fi ɗali'un au hurratun au haramun ko to kadhibin dinnan zai koma wa haramun dinnan ko kuma ya ce wa matarsa anti haramun ai yana da cikin kinaya zahiri wanda duk wanda ya ce wa matar shi anti haramun yana daidai da cewa na sake ki shika uku kawai muna ci ga shaidu ya ce wa matarsa wance eh anti haramun ke kenan ta fara buɗa tana jin daɗi dama akwai tsohon saurayin ta shi kenan bari ta gama idda ne kawai sai ya ke ba ko ina nufin zama da ke bane ƙarya da kike yi ne na ce ƙaryan haramun ne a gare ki to wannan ba za su saurare shi ba yawwa wajen ainihin ya ce ƙarya haramun ne ko kuma ya ce matarsa mace ce yake nufi ko ya ce bai wasa da ya ce bai wasa ta saku bai wasa ta kama ainihin guda sai ya ce a ba ita yake nufi bai wasa wanda ta rasu to wannan duk ba za su saurare shi ba wannan ko a fatawa ko a hukunci ko a yaminin billahi ko a yaminin bibillahi duk ba za su saurare shi ba za a tabbata aha wa in bi fatuwan kaji ba yace a irin wannan inda yayi wannan sigan kuma yace ga abin da yake nufi ko a fatawa ne yazo wajen malami fatawa malami ba zai tabbatar da wannan niyyar tashi ba za a tabbatar da wannan rantsuwa kaga kenan ashe rantsuwa ya danganta da ainihin sigan da mutum ya rantse sannan kuma ya danganta da niyyarsa sannan ya danganta da irin rantsuwan sannan kuma ya danganta da irin inda za a bada hukuncin idan akwai bambanci wani lokaci mutum ya yi rantsuwa tsakanin fatawa da hukunci wani lokacin a fatawa ne aka zo za ka ba da amsa sai dai a ce biyi na kawai bar shi da Allah bar shi da addininsa ba dai a ce kaza yake nufi ba shi kenan ai Allah yana duba zuciyar mutum ne amma an an zo wajen alkali shi kuma alkali akwai juyin da in an juya kawai zai ce ba ruwanmu da zuciyarka ai mu muna hukunci da zahiri ne ma shahidina illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizina zuciyarka gaibu ce saboda haka abinda muka gani da shi zamu yi hukunci yawa akwai inda kuma har alkali din dole ya amfani da abin da yake zuciya akwai inda kuma har a fatawa din ba za a yi amfani da niyyarsa ba dole a yi amfani da zahiri kamar da yadda rabe-raben nan gaba daya ina jin mun karanta shine na ƙarshe yake wa in bi fatuwan ko da a fatuwa ne wannan ba zai aiki ba sun sannan bayan an kula da ainihin wa'annan abubuwa wajen niyyar mutum sai ya zama ya yi rantsuwan babu niyya sai mu ce to za a lura da bisaku yaminihi shimfiɗan rantsuwan nashi abin da ya janyo rantsuwan shi ma za a iya taksis na'am da abin da ya janyo rantsuwan za a iya taqidul mutlaq da abin da ya janyo rantsuwan yanzu misali mutum ne sai ya ce wallahi la kullu lahaman ana nan ana nan sai aka yanka kaza ya zo ya kama ci kai da kai rantsuwa ba za ka ci nama ba sai ya zama hakika a lokacin bai yi niyan naman shanu bane amma lokacin wani hadisi ya ji an ce masa lahamul bakri da'un yana ji wannan hadisin zai ce wallahi la akulu lahaman to kaga yanzu bisa din ya tabbatar da rantsuwan shi akan lahamul bakri mun gane zancen ko kuma yanzu misali mutum ne ya zo nan dakiyar yana so ya zo darasin nan tun karfe uku ya shigo hanyar nan yana zuwa ya ga ana alfatiya an tashi ya ce billahi lazi ba zan ƙara bin kwastan din nan ba ta ga ya rantse ba zai ƙara bin hanyar kwastan ba ana nan ana nan aka gama wannan gada aka gama komai ya zama abuja za ka zo ka wuce minti biyar ya yi wa za ka zo kawai sai gashi ya hauro ya taho a kai da ka rantse ba za ka ƙara bi ba sai mu duba bisa me ya faru yayi wannan rantsuwan kaga abin da ya faru ya rantsuwan wahalan da ya sha ne to kuma yanzu wahalan ta ɗauke an gyara wannan hanya saboda haka ana lura da irin waɗannan abubuwan wajen rantsuwa shine summa bisaqun yamini summa urfun qauliyun ko summa urfun qauliyun sannan ana lura da urfun qauli al'ada na qaulin da ya faɗa ma'ana istilahi na wannan ainihin maganan da ya faɗa misali mutum ne ya ce wallahi ba zan ƙara shiga bayan gida a gidan nan ba ko ya ce wallahi ba zan ƙara kewayawa bayan gida a gidan nan ba bayan gida gida kan ba shine kamar nan ba baya kuma kamar ka kewaya bayan gidan nan ba to sai ya ce wallahi ba zai ƙara kewaya bayan gida a gidan nan ba ana nan ana nan kawai wata da ta matsa ya muka ga dauki wa karkashi ga karkashi ke ce na bayan gida ko kuma wani abu ya faru aka ji ihu ana rugawa za a kewaya shi ma sai ruga ya kewaya aka ce shi kenan ka karya rantsuwa dalili kai da ka rantse ba za ka ƙara kewaya bayan gidan nan ba sannan kuma ga shi yanzu ka kewaya bayan gidan nan to yanzu a nan ƙaunin shi din sai mu duba urfin ƙauli yanzu a istilahin mu idan muka ce bayan gida muna nufin bayan ainihin gida ne ko muna nufin ban ɗaki inda ake tsuguno kaga muna nufin ban ɗaki inda ake tsuguno saboda haka dan ya kewaya bayan gidan bai yi kari ba me ya tafsisi shine wannan ainihin urkun kauli aha summa maqsadun lugawiyyun sannan ana lura da manufa na luga duk wannan an rasa ainihin niyya sai a lura da manufa na ainihin lugan da ya yi rantsuwan a kai yau ce wallahi la arkabu dabbatan ya ce wallahi ba zan ƙara hawa dabba ba kaga dabba in ka je a wani ainihin larabci suna nufin dabba shine jaki ko shine jaki ko da doki da sauransu amma kuma a hakikanin ainihin lugawi ana nufin kullum ma ya dubu ala wajhil ardi to ana lura da wannan wajen tafsisul am ko taqyidul mutlaq ana lura da maqsadun lugawi suma shar'iyyun sannan ana lura da ainihin maqsadun shar'i manufa na shari'a mutum ya ce wallahi ba zan ƙara sallah a unguwan nan ba sallah a unguwan nan ana nana na mutanen da ta siyo shi yayi alwala sai zai zauna ya dauki carbi yana ta addu'a a sai muka ce ai a lugan larabci idan aka ce sallah ana nufin ana nufin addu'a ne ko khudh min amwalihim sadaqatan tuqiya me wa salli alaihi a nan salli din ba kamun sallah bane kamun su addu'a ne sai mu ce to amma a shari'a matsayin shi na musulmi in ya ce sallah a shari'a me ake nufi ai sallah ake nufi za ta rukuni wa sujud saboda haka ana lura da wannan wajen ainihin taksisul am da taqlidul mutlaq kaga kalmar as-salatu ya ga mai sallah za ta rukuni wa sujud da kuma addu'a to amma matsabin shar'i ya keɓance ya wannan sallan da ake ruku da sujada ake nufi to duk za a lura da wa'annan abubuwan kafin a tabbatar da ƙaryar rantsuwa wahanisa mutum ya yi kari in lamta kulla wuli ya wala bisadu shi mutumin da ya yi rantsuwan ba shi da wata niyya wanda zai yi taksisin wannan rantsuwan ko kuma ya yi taƙidin mutlak na wannan rantsuwa sannan sai muka duba wala bisadun babu wani shimfiɗa wani sababi da ya janyo rantsuwan wanda za mu yi taksis ko za mu yi taƙid da shi to ana samun ainihin rashin wayannan abubuwan sai mu ce yayi kari bi faukin ma halafa alaihi da kukucewan abin da yayi rantsuwa akai misali mutum ne yace billahi allazi yau sai na je custom din nan na dawo da kafa yace yau to yanzu yau din nan kaga har yanzu ma yau ne an jima ma yau ne amma rana tana faduwa kaga yini yau ya wuce to yanzu rana tana faduwa kaga yayi fauki to yanzu yana yin wannan fauki shikenan ya karya rantsuwa kafara ta haushi shine wahanisa in lam takun lahu niyyatun wala bisadun bi fauki ma halafa alaihi yana yin fauki abin da ya rantsuwan yana yin fauki zamu ce shikenan yayi kari dole sai yayi kafara kuma wannan faucin walau limani'in shar'iyyin koda da mani'i ne na shari'a ma'ana koda abin da yana shi yin shari'a ce ta hana shi yanzu misali mutum ne yana da matarsa ko baiwarsa sai ya yi rantsuwa akan yau sai ya sadu da ita yana zuwa gida ya tace ayya mai gida wallahi al'ada ya zo sai kai hakuri ta kuma shari'a ta ainihin hana ko menene wa yasalu na kanin mai hidu kun huwa za fa atadin ni za a matsayin shi na musulmi dole ne sance ta kaga mani'un shar'i to tunda dai ainihin bai sal da ita kuma ya rantse ko da mani'un shar'i ne yana shi dole sai yayi kafara aw sariqatin ko kuma ainihin mani'un adi ne ya gindaya shine kaman sata ya ce kun san rigar nan da na dinka farin shaddan nan eh to billahi lazi gobe da shi zan je masallacin shek in sallah kawai sai wani barawa ya ce ya cikin dare ya sace rigar aka wayi gari ya neman duniyar nan ya buga ya buga ya buga rigar nan babu to yanzu ba shi kenan in har aka yi sallan juma'a bai samu rigar nan ba shi kenan kafara ta haushi ba zai ce mu ai sace riga ga yanke ina ruwan mu mu ai kai rantsuwa kan rigar ne kuma baka yi sallah da wannan rigar ba saboda haka kayi kari dole kai kafara to me bisa din yanzu a nan rigar tana hannun shi sai da ma ya nuna mana rigar gata kuma ai ba mu muka ce rantse ba da kanshi ya rantse billahi lazi wannan rigar da shi zan yi sallah gobe sai kuma barawa ya sace to me bisa din a kuma ne wani wanda bisa ɗin zai kai aha la labi kamauti hamamin amma banda kamar mutuwar kulciya ko tattabara fila ya zuba hannahu cikin inda ya rantsuwa yake sai ya yanka wannan kulciyar misali mutum ne ya ce kun ga ragon nan eh wallahi gobe zan yanka shi ko kuma ya ce in ban yanka shi gobe ba zan yi sadaka da dukiyata gaba ɗaya kafin goben kawai sai ragon ya mutu yanzu kaga mani'ul aqali ya zo to yanzu wannan ba za a ce ya karya rantsuwa ba yanzu yana irin haka yana faruwa za mu ce shikenan ai mutuwa yayi kafin ka yanka in dai ba sakaci kai ba kana kokarin ka yankan ne kafin lokacin da ka faɗa sai ya mutu shikenan babu kafara a kanka za mu takaita anan ko sai mu tashi wa bi abin ne ala kamauti amami ya maniun shari'i to ai yanzu ita shari'a ba yankawa ba ne rashin amfani yankan ne shari'a take magana ba wai yankan ba rashin amfani yankan yanzu abu ya zama mushe da ka yanka da karka yanka duk shari'a dai ta nuna wannan abun ba zai ma amfani ba amma maliyun akali ne ka zo ka ɗauki abu ka yanka bayan ya mutu in ka yanka wannan yankan ne zai mai amfani yawwa to irin wannan ya faru bayan mutum ya rantsi akan cewa zai yi sai mu ce kenan wannan rantsuwan bata ainihin kama shi ba ba zai kafara ba aha alhamdulillah
karansa shi ya yi ya ki karanci shi ya yi abu